بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعصوها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم wannan ita ce taguwa wadda kuka nema in nuna muku inni annabi ne daga Allah wannan babban dutse ko wannan babbar fa'a ta aifi katuwar taguwa yanzu yanzu nan sannan taguwar ta aifi ya yanzu yanzu nan gashi na kawo muku amma gashi ya zama abin mamaki aya daga Allah zama wa na ni manzo ne kuma kayan Allah ne gashi a bayan kasar Allah ku bari ta ci a bakin ta ci a bayan kasar ubangijinta raƙumin Allah ya kiwo a bayan ƙasar Allah amma ran da za ku sha ran nan ba za ta sha ba ran da za ta sha ba za ku sha ba ba za ta masu wa bisoyin kada ku shafe da wani mummuna abu ko duka ma balle kisa ko hana hana kiwo ba yadda ba in kun yi haka fa ya kuza kun azabu yawmin azimin lalle azaba na ranan azaba rana mai girma duk ranar ta zama ranan azaba to ta zama rana mai girma to lalle azaba za ta same ku a wata rana mai girma fa karuha fa asbahu nadimin nan da nan kuwa sai suka kashe wannan taguwa fa asbahu sai suka waye gari nadimina suna masu nadama amma nadama tsoro ne ba nadaman tuba ba da nadaman tuba ba da nadaman tuba ne da Allah ya musu gafara amma nadaman da annabi yake annabi tare yake cewa latan suwa bi suwin latan suwa bi suwin in kuka shafe da mummunan abu azaba da za ta kama ku to sun shafe da mummunan abu din to gashi azaba ko za ta zo sai aka ba su notice na kwana uku bayan kwana uku sai aka kashe su فأقروها بعض الناس فأخذهم العذاب نندم كوزي عذاب التكامل في يد النبي صلى الله عليه وسلم إن في ذلك لآية أتي وانا كسا دعني كسا تامك يا رسول الله كسا النبي صالح دسمو داوا دابوبون دسو قدانا تكانينسو حقيقة يا زم آية زمو وان في النبي صالح النبي ني أما كافرنسا سنكر يتاشي أما قاش أنت يتدكي لكي لمتاننسا ثم أنهلك الدكافري فهكا يا رسول الله دون أنكر يتاكا karka damu ma yi kawo laka illa ma kadiya da rusulmin da rusulmin kablika da abin da aka faɗa maka hakika an faɗa wa ƴan uwanka annabawa irin sa in an ce sahirun ne ko kahinun ne ko majnunun ne ko kazibun ne duk dai abin da aka faɗa maka to an faɗa annaba irin irin waɗannan karka damu ya rasulullahi inna fi zalika al-aya wa ma kana aktsaru mu'minina amma yawancin su samuda ba su zama mu'mine ba don wannan ganin abin mamaki duk ba yawancin su ba zama mu'mine ba inna fi zalika al-aya wa ma kana aktsaru mu'minin wa inna rabbaka min Allah ubangijinka lahu shine wallahi al-azim huwayi wanda yake da siman jalala mai karya kafirai in lokacin karya su yayi arrahimu mai jin tausayi wanda yake jikan bayansa ya tsayatar da su ya halakar da waɗannan da izzata da jalalarsa ya tsayatar da waɗannan da rahamarsa da jin kansa كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال له أخوهم لوط لا تتقون
آه، إني لكم رسول أمين كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين daga an kistanta maka kistar samudawa da salihu ta kare yanzu za mu shiga kistanta maka kistar waɗansu kafiran ma da suka karyata annabawa kamar yadda na aka suka karyata haka fakar kazzabukum bima taquluna wa wasu nasafan wala nasaran to kar kazzabu bis sa'a bal kazzabu bis sa'a wa atana liman kazzabu bis sa'a da ira to ba kai kada ka karyata ba yadda aka karyata wayannan annabawa za mu kissanta maka wani annabi ma wanda shi ma kafiransa sun karyata shi kazzabat qaumul ludin lil mursalin qaumul ludin mutanen annabi lodo kazzabat sun karyata al mursalin manzanni sun da suka karyata annabi lodo kamar sun karyata dukkan manzanni kenan kazzabat qaumul in qalu makuhum lutun ala tattaqun lokacin da annabi lodo dan uwansu na garinsu yace musu ala tattaquna ba ku ji tsoron Allah ku ji abin da zan gaya muku ɗauka ku yi aiki da shi ba
إني لكم رسول أمين inni lakum rasulun aminun inni inna lutun ji annabi lutu ah, rasulun aminun rasulun lakum ni manzo ne daga Allah zuwa gare ku kuma amintacce daga Allah ba zan rage aikin Allah ba ba zan ƙara a cikin aikin Allah ba ba zan canja aikin Allah ba ni amintacce ne daga Allah fattaqullaha wa adiuni ku ji tsoron Allah ku ji abin da Allah zai gaya mini in gaya muku abin da za ku yi da abin da za ku bari قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر wannan isar da aika isar da ku da azaba madawwamiya da shigar da ku aljanna madawwamiya duk wannan aiki zan muku shine saboda Allah bana neman ku bani lada a kansa lada na yana wurin Allah ubangiji wanda ya aiko ni maganar lada yana shigowa a cikin maganganun ah, ibada to su annabawa sukan faɗi irin wannan magana ne don saboda su gudanar da maganar su akan maganar yadda Allah yake gudanar da maganar su akan bayinsa Ah, ubangiji tabaraka wa ta'ala zai faɗa wa mutane idan sun aikata aiki mai kyau Allah zai ba su lada man ja bin sanati walau ashru an saliha idan mutum ya aikata aiki mai kyau za a ba shi ladan aiki irin na- wannan aikin irinsa guda goma za a ba shi nan an faɗi wannan don jawo hankali ne Ah, amma in ba haka ba idan ɗan adam yana ai- yana wa Allah aiki Allah yana gaya ma zan baka lada abinda za- wani zai baka sai na ninka maka masa goma in baka lada da za a bi maka ya amaluna zan saka aljanna saboda ladan aikinka to Allah yana faɗin haka ne don ya jawo hankalin mu mu mutane masu ƙananan hankali idan ka yi akan zai baka lada goma idan ka ci gaba sai ya rika cewa zai baka ɗari bakwai akan kowane aiki guda ɗaya a masallacin nan su kuna warin fi sabila kuma sai tabbata tabbata sabba sanabila fi kulli sumbulatin ya tahabba wallahi yudhafu liman yasha idan ka ci gaba ka kore aikin ka yayi ta tsakaninka da Allah tsakaninka da bayin Allah komai yayi daidai to sai Allah ce zai baka lada miliyon biyu akan kowane kyakkyawan aiki yadda hadisin Abu Hurairah yake faɗa inna Allah innal mu'mina la ya'malu amalan yutabi alfai alfi hasana فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ان الله لا يزيد مثقال ذره وان تكن حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما مؤمن zai aikata aiki guda daya a bashi lada dubu sau dubu biyu lokacin da annabi ya faɗi to sai ya karanta wannan aya inna allah la yazid mithqala dharra allah baya zaluntan bayansa ko da kwayar komayya a in in ma ka aikata aikin ya ninninka maka ya ninninka maka ya baka wani lada mai girma sai da mutum ya kai matuƙa to sai a jarrabe shi ya tula wani fi amwarikum wa anfusikum wa tasammuna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kaseeran wa in tasbiru wa tattabu fa inna dhalika min ajri umuri Allah ya tuno kar maka da bala'o'i da jarrabu iri iri to daga nan in kai hakuri sai ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin Allah zai cikawa masu hakuri ladan su babu lissafi sai da mutum ya kai wannan sai a jefa masa wani tunani a zuciyarsa ya Allah ubangiji na kullum kana cewa in nai maka aiki zaka bani lada kullum kana cewa in nai maka aiki zaka bani lada ya Allah ubangiji na ai lada karamcin ka ne kyautar ka ne menene nayi maka ka halitto ni wani aiki nayi maka a sakamakon aikin ka halitto ni dan adam ba dabba ba ba itace ba tun ina cikin uwata ka san ina zo duniya zan bukaci hannaye guda biyu tun daga cikin uwata kai mini hannu biyu zan bukaci ido biyu kai mini ido biyu zan bukaci kunne biyu kai mini kunne biyu zan bukaci baki kai mini baki zan bukaci hanci kai mini hanci zan bukaci kafafuwa saboda tafiya wurin aiki kai mini kafafuwa kai mini ciki inda zan kunsa abinci na wanda zan rarrabar wa jikina sannan kai mini inda zan fitar da abincin in ya in ya ɓaci da ruwan in ya ɓaci duk waɗannan Allah kai mini su kai mini gaɓoɓi kai mini lafiya ka fitar da ni lafiya kalau na zo duniya ina shakar iskar ka ina shakar iskar ka wannan araban da ita minti biyar na halaka ina shan ruwanka ya Allah ina cin abincin ka ya Allah In- ka sa bayinka suna kiyaye ni ya Allah har na girma duk waɗannan ayyuka da kai mini me nayi maka kai mini wannan alheri ya Allah ubangiji ni lada dai na riga na tabbata karamcinka ne baiwanka ne amma ni zan maka la aiki ba don lada ba don in samu yardarka ni kam yanzu yardarka nake nema sai da mutum ya ga wannan matsayi to dole ne rannan zai nemi inda ake ba da ɗariƙun waliyai lalle rannan zai je karba in zuciyarsa ta faɗi haka lalle zai nemi mutane da ake cewa su radiyallahu anhu ya nemi ɗariƙar radiyallahu anhu don shi ma ya shiga cikin wanda ake cewa su radiyallahu anhu daga musulmi sun faɗi shehu tijjani zaka ji mun ce radiyallahu anhu mutumin da Allah ya yarda da shi yan faɗi shi da abdul qadir zaka ji mun ce radiyallahu anhu in an faɗi shehu ibrahim kawala zaka ji mun ce radiyallahu anhu in an faɗi shehu dan fodi zaka ji mun ce radiyallahu anhu to dama idan kana so ka zama mai kuɗi to ka bi mai kuɗi ka zama yaron mai kuɗi in kana so ka zama basarake ka bi sarki kai masa hidima zai baka tashi wata kai ma zaka za ka maka ranka dade in kana so ka zama wani abu cikin siyasa ka shiga siyasa su kai musu aiki zaka yi takara ka zama wani abu to in kana so ka shiga wa- ka- ka samu yardan Allah to ka shiga cikin kungiyar mutanen da ake kiran su a ce musu radiyallahu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi hum al-muflihuna saboda haka ne ake shiga ɗari kun waliyai don a samu a rubuta ka a cikin littafin su yawan ɗaukun la'unasin bi imamihim ran da za a kira kowaɗanne jama'a da sunan limamin su to sai a kira ka tare da jama'ar da ka shiga ɗariƙar su ko ƙadiriya ko tijjaniya ko shazaliya idan kuma gabobi ne ga malikiya nan ga shafi'iya nan in kira'o'i ne ga masu kira'a nan saboda haka ne ba a so mutum ya bar kansa kawai ya ce shi ya komi ya ishe shi ai tun da ka zama musulmi shi kenan komi ya ishe ka haka ne kam to amma ai ana son tafsiri wato takassus yanzu mutumin da ko daga nan Kaduna kana so ka je Abuja ka ga shugaban kasa to hakika zamowanka dan kasa kurum ba zai baka daman ka ga shugaban kasa ba sai ka hada da waɗansu mutane za su kai uku dole tun daga nan Kaduna akwai wanda zai ce in ka je Abuja ka nemi wani in ka je wajen wani in ka je wajen da dama an ce ina son gashi gaban kasa sai na ganka ce eh gaskiya ne amma bari mu je mu ga wani a rubuta sunanka in an rubuta sunanka an baka lokaci to shi wanda ya kawo ya kawo sunanka har ka rubuta ba shine zai wuce da kai ba a sa maka laya hada ka da wani wani ya wuce da kai sannan ka shiga fadan shugaban kasa mutum kenan fa balle fadan Allah dole sai ka hada da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi Muhammad dole sai ka hada da waɗansu bayin Allah wanda za su kai gaban sa domin kowa yana bukata ne zuwa gare shi mutan da da mutan farko da mutane da za su gaba duka gaba ki daya ana bukata ne wajen shi kadai saboda haka in kana da dabara tilas ka nemi jagora wanda zai rike hannunka kar ka yadda ka ji maganar mutane da suke wulakanta da wulakanta da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ce mutum ne kamar kowa duk wanda ya ce mutum ne kamar kowa ya zama kafiri kafirai da suke ce masa ma anta illa basharun misluna kai mutum ne kamar kowa inda mutum ne kamar kowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in an zo kiran sallah a zabi wani suna mana asa gobe kuma asa sunan wani jibi kuma asa wani wani in in kiran sallah ya yiwu in an zo iqama a sa sunan wani mana ji ma a sa sunan wani in iqama ta yiwu in an zo tahiyya a sa sunan wani mana goyi ma a sa sunan wani in tahiyya ta yiwu annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan halitta ba kamar sa mu dai mun gode wa Allah tunda Allah ya hada mu da annabin da yafi dukkan annabawa saura mu nemi abin da zai isar da mu wajen sa Allah ya ce ayyuhal ladina taqullaha ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah wattabu ilaihi alwasilata ku nemi tsani zuwa gare shi ku ji tsoron Allah ku nemi tsani zuwa ga Allah wattabu ilaihi alwasilata in kun samu tsanin kuwa wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihuna ku tsaya ku yi jihadi ku yaƙi zuciyoyin ku ku yaƙi shedan ku yaƙi duniya sannan ku fuskanci Allah ku tunan ne ake samun azamo bayin Allah sai ku jefar da kansa kawai kamar yadda ko waɗansu mutane suke jefar da kansu hakan nan fa aka ruwa fa azuna din fa aka zamun azab inna fi zalika la'aya wa ma kana aktsarul mu'minin wa inna rabbaka lawal azizur rahim kadza wa qawmu lutin al mursalin iz qala aqum lutun ala tattaqun inni lakum rasulun minni amuntaccen manzo ne zuwa gare ku ni lakum rasulun fattaqullaha wa adi'uni ku ji tsoron Allah ku ji abin da zan gaya muku daga Allah in ji annabi lutu hmm wa ma zalu qawli najib bana neman lada a cikin isar da wannan aika su annabawa ai ba da lada suke shiga aljanna ba da matsayi suke shiga aljanna suna faɗin maganar lada din nan ne saboda jawo hankalin mutane domin kowa ya shiga wata matsala ta damuwa in ya ba da lada za a fitar da shi zai bayar in ya nemi wani abu in ya ba da lada za a bashi zai bayar saboda haka suke kawo maganar lada ina ya illa ala rabbil alamin lada na yana wurin Allah ubangijin talikai
أتأتون الذكران من العالمين
أتأتون الذكران من وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون yace su kuma damuwarsu su mutanen annabi lodu sha'awa ce ta dame su har ta wuce iyaka wato ainihin sha'awa Allah ya sa mutane suna son junansu maza suna son mata mata suna son maza an cuta wannan ne saboda a samu rayar duniya idan namiji baya sha'awar mace ba zai kwanta da ita ba idan mace ba ta sha'awar namiji ba za ta kwanta da shi ba in ko ba ai kwanciyar nan ba ba za a aihu ba in ba aihu ko ba rayar duniya to shi kenan sai aka samu aka samu wannan sha'awa amma an mata iyaka sha'awar ka kai namiji ta kare a jikin matar da ka aura ko kuma kwarkwarar da ka mallaka والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون duk wanda ya nemi na uku banda wannan sha'awarka a jikin matarka in ba matarka ba ku yangarka in ji alqur'ani in ji musulunci duk wanda ya nemi na uku to ya ketare iyaka ko da matan ne fa amma su mutanen annabi lutu sai suka ketare iyakan ma suka wuce maganar zina ma sai koma maza suke kwana da su ta wajen dubura uzu billahi abinda ba a taba yi ba sai a zamanin waɗannan kafirai na annabi lutu sai dai kuma su Allah sallallahu alaihi duk abubuwan da kafiran annabi lutu suka yi kamun tashin duniya sai al'umma ta sun yi irin wannan abubuwa to aikin liwadi ya uzu billahi mugun abu ne wanda yake zina muni hukuncinsa ya saba wajen sahabbai waɗansu sabon ƙonawa suke yi suka ce tunda Allah ya saukar musu da hadirin wuta a ƙona mai lutu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا وجدتم ما يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا فاقتلوا فا- فاعل به مفعول به من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه واقتلوا مفعول به duk wanda kuka samu yana aikata irin mugun aikin nan na annabi lutu yana zuwa mazaje ta dubura to ku kashe shi wanda aka yi masa din ma ku kashe shi to sai hukunci ya saba sai na ali ya sa an kona waɗansu waɗansu sahabbai sun hau da mutumin sama akan dogon gini a sako shi ƙasa ya faɗi ya mutu to duk dai hukuncin da aka yi masa hukuncin kisa ne dai a ƙa'idar musulunci a tatuna zukurana min al'alamin yanzu ka bar matan da Allah ya halitta muku wurin da za ku shuka ‘ya'yanku ku koma kuna zakewa maza ta wajen dubura a cikin mutanen duniya abinda ba a taɓa yi ba sai a wurin ku aka taɓa gani wato shi yasa ake hana riba cinikin riba kuɗi da kuɗi idan misalin ka ba da kuɗi sule a sule da taro to shi kenan ba sana'a kenan mai noma ya daina noma mai sana'a daina sana'a mai kiwo daina kiwo in ka samu sule shikenan in ka mika shi zai ai hotaro ba an huta da yin sana'o'i don a samu kuɗi ba to sai Allah ya haramta wannan don a kowa a samu sana'o'in da za a raya duniya in ka ce namiji zai kwana da namiji ne to wa zai aihu kuma namiji baya sha'awar mace sai namiji dan uwansa to wa zai aihu yau za su aihu to kaga shikenan duniya ta kare kenan saboda haka Allah ya haramta liwadi fiye da yadda haramta zina mugun aiki ne aiki ne wanda ko dabba ba ta yin haka ba za ka samu namiji jaki yana bin namiji jaki dan uwansa ba ba za ka samu taure yana bin taure dan uwansa ba ba za ka samu rago yana bin rago dan uwansa ba duk mai aikata aikin luwaɗi ya fi kowa lalacewa a duniya har ya kasa dabbobi lalacewa yanzu kana da guga ɗaya akwai rijiya a gidanka ta shan ruwa akwai shadda ka sa gugan nan a shadda kuma ka fita ka sawa a rijiyar shan ruwa don Allah kai ba kazani ba gugar ka ɗaya ce fa ka sa ta inda eh, eh, rijiyar kaki ka sa cikin rijiyar ruwa amma gugar ɗaya ce don Allah kai ba kazanin da shi kowa kazanta ba gugar sai ya sa a cikin rijiyar kaki shi ne shadda ko in ya fito kuma sai ya sake sawa cikin nan ya ya ya ɗebo agwagin sa kaki in ya zuba musu nan ko ya ɗebo wa kansa ruwan sha da ruwan alwala dan Allah ba kazamin akwai kazamin da ya wuce wani to don Allah wannan abu duk wanda aka jarrabe shi da wannan ya rika tuba wa Allah har Allah ya raba shi mugun abu ne mai muni mai muni atatuna dhukurana min alalamin wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum kuma ku bar abin da Allah ya halitta muku a cikin matanku wanda za ku biya bukatar ku ta sha'awa har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya kwana da iyalinsa Allah zai bashi lada sahabbai suka ce ya rasulullahi ya mutum ya ji dadi kuma a rubuta masa lada yace a to wai in yayi zina ba za a rubuta masa alhaki bane za a rubuta masa kai ce to shikenan nan ma in ya kwanta da matarsa za a rika rubuta masa lada to wannan bal antum qawmun aduna hakika kun keta kuna daga cikin mutanen da suka ketare iyaka na muna magana da wani balarabe malami a gidansa to su larabawa sun sha hulɗa da nasara shi ko nasara kowa ya hulɗa da shi dole sai ya ɗebi wani mugun hali irin nasa abubuwan da suke damun wasu mutane kenan ka yi hulɗa da mutum ka ɗebi wasu halayen da ba a yarda da su ba muna hira da shi zai ce idan mutum ya ya ɗauki matarsa ya ba abokinsa ya yi amfani da ita a cikin yardarsa babu alhaki halal ne domin lokacin da waliyanta wasu baka ita ba haramun ce gare ka to tun da waliyanta suka baka ita aka ɗaura muka aure ta zama kayanka kai kuma duk wanda ka ba yi amfani da ita ta zama halal gare shi kuma ba gashi ma a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin haƙƙin matan ku Allah ya wasina furujakum man takrahunahu kar su yadda su kwantar da wanda ku yadda da shi ba akan shimfidar ku ai shimfidar ku matan ku sai ta yi da da ya gama sai ya ce malam wane kai istighfari wannan karatu da karanta ba musulmi ne su karantar da kai wannan karatu ba mu da yake musulmai ne su karantar da mu karatun qur'ani da fassara muna da wasu ayoyin da muka karanta cikin suratul ma'arij da suratul mu'minina ba za su yarda da wannan karatun naka ba ubangiji yana sifanta masu shiga aljanna ya iso kan wallazina li furujihim hafizuna masu shiga aljanna mutane ne masu kiyaye farjin su illa ala azwajihim ba za su yi amfani da farjin su ba sai akan matan su aw ma malakata imanu sai kuma kurakuran su fa innahum ghayru malumina amma mutum da matarsa ko da kurkuran sa babu zargi ba wanda zai zarge shi in kai ne ka falle daki kashi ka same su kai ne abin zargi ba su ba me shiga da me yasa ka bude musu kofa ka shiga to illa ala zaji amar gida wannan fannin kuma lifta ne wara zalika amma duk mutumin da ya kuskura ya nemi wani abu na uku banda wannan guda biyu fa ulaika humul aduna to wa'annan sune masu ketare iyakan Allah Allah ya ce tilka hududullahi fala ta'tuduha iyakoki na karbu ketare to lokacin da ka dauki mata ka taba abokinka kyauta ka yadda yayi da ita shin lokacin da shi yake yi da ita nan matar sance ko ku yangar sance ko kuma wara zalika din ne abin da ya zama na uku saboda haka yake wallahi ban taɓa tunanin wannan ba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to da mutane su ta hattara su ta hattara an ne san zabon Allah an ne san zabon Allah a tatuna dhukrana min al-alamin wa tadruna ma kana lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun aduna shi aka dawo da alif lam tan fa ulaika humul aduna masu ƙetare iyaka kenan wanda suke barin matansu da kuyanginsu su je su yi zina ko kuma su yi liwadi a'udhu billahi wata rana wata mace a zamanin sai na umaru ta sayi samari bayi guda biyu sai ta yi sadaka da su suna kwana da ita sai sai na umaru ya sa aka kira da ya ji labari ya aka yi yace a na jar qur'ani yana cewa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumina mutum musulmi ya kiyaye farjinsa kar ya yi amfani da shi sai akan wanda ya aura ko kuma wanda ya mallaka to da yake ba ni da miji san kaza waɗannan samari ni nake mallaka su saboda haka su yi duk abin da nake so kamar da namiji in ya mallaki ku yanga ya abin da yake so da ita sai na ce to ba zan miki haddi ba don kin yi tarihi kin kawo aya amma ai maza kadai ake nufi banda mata su mata abin da yasa ba za su samu daman su sai bayi su sadaka da su ba saboda za a samu za a samu rashin daidaituwa الرجال قوامون على النساء mazaje su ne aka ba su iko akan mata to matan mazan nan ko bayi ne ai maza ne ko matan nan ko iyayen gijin bayi ne ai mata ne ko sai zuwa ne ne a sama namijin ne za a sa a ƙasa ko matan za a sa a sama an Allah da yake ya ɗaukaka mazaje ya danka lamarin mata a hannunsu to yake maza za su zamo kuyangin mata su yi sadaka da su saboda haka an samu sabani a wannan saboda haka mun ado قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين ayyuna in lam tantahi ya lutu la takunanna min al-mukhrajin sai abin ya zama musu bala'i wato musamman in an yi baki sai su samu in dai an yi bakin samari kan to rannan lalle mai gidan ya kade sai an zo an kama bakin sa an yi lalata da su to shi kenan ana yin wannan ana yin wannan annabi lutu yana fada yana fada yana taba ga mata matan ku ƴaƴan nan nawa banati hunna daru lakum matan ku ƴaƴan nan nawa domin kowane annabi matan zamaninsa ƴaƴansa ne mazan zamaninsa ƴaƴansa ne sai da in zai aure ne a halatta masa ya aura ta zama ba yarsa ba amma duk wanda bai aura ba ƴaƴansa ne haula'i banati hunna khairu lakum ga matan ku ƴaƴan nan nawa ai sun fi tsarki gare ku sun fi tsarki gare ku suka ki suka ce za su kore shi da shi da mutanensa duka za akhriju ala rudin min qaryatikum innahu munafiqun qarharun ku kore su daga wannan gari za su bata mana tsari wai su wai wai wai suna ganin abin da muke nan kazanta ne wai su tsarkaka ne to ana nan ana nan dai har lokacin halakar da su yayi da lokacin halakar da su yayi sai Allah ya turo mala'iku cikin sifan samari kyawawa irin wanda masu liwaɗin suke so din amma ka musu je sabbin mutafikat garin annabi ludu suka fara sauka wajen annabi ibrahim annabi ibrahim da son baki mazan sai ya tattaro sai ya zo ya saukar da su ya je ya soya ya yanko bijimi ya soya nama ya kawo musu ya aje sai suna kallon juna suna kallon juna ba sa hannunsu ba to sai ya ji tsoro ba wajen sunan kifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin lut sai ce ka bakin nan na ko ba masu cin abinci bane kar ku ramin tsoro ba a zuciyata eh ko da yake haka ne ba abin tsoro bane mu a wurin ka kar ka ji tsoro gaskiya ne mu mala'iku ne ba mutum abinci bane amma mu a gare ka alheri ne a wurin annabi lutu ne sharri sai matarsa mai kawo kaiwa tana da kawowa din sai ta ce alhamdulillah yau za a halakar da miyagun mutanen nan sai to kin ji daɗi za a halakar da su eh to ke ma albishir za ki samu ɗa sai ta ce a'a a aido ana ajuzun haza ba ni sai ka inna haza rafin ali bayan na tsofe tsofe da ni in samu aihuwa amma wannan akwai abin mamaki da mijin nan na tsoho za mu aihu sai karki mamaki ikon Allah to shi kenan sai suka je suka zafi gidan annabi lulu da ganin su hankalin zai tashi a'udhu billahi ga baki kuma ga miyagun yan gari yanzu za su ji labari su zo su dame su shi kenan sai suka tazo kamar yadda suka saba suka zo annabi zai ce don Allah don Allah la tukhzuni fi baiti la tukhzuni fi baiti kar ku kunya tani wajen baki na kar ku kunya tani wajen baki na alaysa minkum rajulun rashid shi a cikin ku ba wani mai hankali ne wanda ake magana da shi don Allah kar ku kunya tani wajen baki na sai baki suka ce a kai hakuri ka kyale su ba abin da za su iya yi faɗa masu na yana hun bazuku azabi wani zuwa sai suka suka sun sun sun baki suka suka suka kura musu iska a idon sai suka makance aka fara da waɗannan to da aka fara suka makance sai ana zance to mu dai mun zo ne an aiko mu za mu harkar da kafiran garin ka amma an ce mun mu gaya maka ka shirya da asuba kai da mu'minan ka duk ku bar garin nan amma fa matarka tana daga cikin su za ta halaka idan sun fito kada su waiwaya ko sun ji tsawa kada su waiwaya su mutanen naka su fito da asuba alaika ita gare ka so da kari ai asuba ma kusa ne yadda aka yi kenan dai kamar da mu karanta nan gaba قال إني أنا لكم من القانين alamin da walikum kun kun barhana ku ni ku bazan barhana ku ba رب نجني وأهلي مما يعملون
annabi nuhu sai ya koma ga Allah ce rabbi ya Allah ubangi ya najini da kiyaye ni wa ahli da jama'a ta min ma ya amaluna daga wannan mugun aiki da wannan biya ku suke aikatawa فأنجيناه وأهله أجمعين fa an jana wa ahli wa ajma'in sai muka tsayar da shi da shi da jama'a duk da baki daya illa ajizan fil ghadin إلا عجوزا في الغابرين dama Allah ya gama ya masa illa imra'atak innahu musiba ma asaba za mu tsayar daga dukkan jama'an amma banda matarka duk abin da ya samu kafin nan sai ya same ta illa ajiyar shi da tsohuwar matarsa bin gajirina za ta wani daga cikin halakaku dama Allah ya ya yi wannan ne ya buga mana misali da rabar lawa masalan lillahi na kawai murata nuhu wa murata lutu kana ta ta tabbai min ibadina salihin fa kana ta kuma falam yukuni anu lillahi shay'un illa nar mad dakhil wa rabar lawa masalan lillahi amanu amanu murata fir'auna in qala rabbi inni indaka baytan fil janna wato ubangiji ya buga misali ne mutum yar kirki ko tana karkashin mugun mutum ta yi ta yi ta rabu da shi ba ta samu ta rabu da shi ba kiran da ya mutu shi kenan Allah ya raba su in ka yi aure a bayan sa ma shi kenan kika mutum mutum ko ba ta fara ta ira ba za ta ta gani wannan mugun mutum ba sai Allah ya ce ku buga misalin wannan da matar annabi da imratu fir'auna matar fir'auna asiya bintu zahiri musulma ce mu'mina ce amma fir'auna shi ne mijinta amma imanin ta yana nan to ranar lahira ba za su gama da fir'auna ba Allah zai sa ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ha kuma in mace tana karkashin tana ba ta da kirki tana karkashin mutumin kirki amma ita muguwa ce to ran da dai suka rabu shi kenan sun je lahira ba za ta zama hun wa azwajin fi bilalin arzaki mutu kuna banda wannan kuta ba za ta samu ta tafiya tare da su ba sai a raba ta kai ta wuta shi kuma kai shi aljanna matuƙa yana yi mata wa'azi to shi illa hajizan sai dai wannan matar ta sa gidan ha biyan tawon cikin halaka
ثم دمرنا الآخرين ثم دمرنا الآخرين sai muka halakar da sauran وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين
وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين sai muka dauki garin wajen na aliya sabilaha wa amdan aliha hijaratan min sijil wato aka sa mala'iku suka cikin garin tun daga kasa aka sama da shi sai aka zo aka cire kamar yadda mai huda yake daukan goge shi aka cire garin cikin wuta kuma aka bi su da da ruwan wuta wanda baya garin yana waje shi kuma a jefa masa ruwan wuta duk inda yake ai masa hadirin wuta duk inda yake duk garin da yake duk waɗannan bayan an kima da su ai ai ta musu hadirin zuwa tsun wuta wannan da hijaratan ta kwankwanin min sijilin daga ita
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
فساء مثل المنذرين إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين wato matsalar munzarina hadirin da aka yi wa mutanen da ya gargaɗi su karba kai wannan hadiri yayi muni ba irin wannan hadirin ake so ba yayi muni inna fi zalika al-mazkur a cikin wannan abin da aka ambata tun da kaddaba sau rudin mursalin zuwa nan hakika ya isa aya da mutum da yake da izna zai yadda ya ji maganganun manzanni ba zai karyata su ba kaddaba inna duk ya kawo wannan azaba wato ya rasu da kai hakuri yadda mutanen ka suke karyata alqur'anin ka to har da suke karyata annabawan kuma Allah ya sa waɗansu kai imani in ranar halakarwa ta yi halakar da kafirai a tsayar da mummunai kai hakuri ya rasulullahi inna fi zalika al-ayatan hakika akwai aya wato abun mamaki na Allah wa ba kana sirrin mu'minin amma duk da haka yawancin su har wannan abun mamaki yawancin su ba san mu'minai ba wa ba kana sirrin wa inna rabbaka lawal azizur rahim wa inna rabbaka inna Allah ubangijinka da huwa wallahi shine al-aziz mabuwayi mai karya kafirai in lokacin karya su yayi ar-rahim mai jin tausayin mu'minai ya tsayar da su azaban da aka yi wa kafirai كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون أصحاب ليكة mutanen kurmin kaba ko kurmin dawar kaba wato annabi shu'aibu an aike shi wajen al'umma guda biyu akwai madiyana da suka yi karɓar wa'azinsa ba aka zata musu sayar ko jibril ya musu ihu suka hallaka su ga mutanen dawan kaba wato mutanen aika din mutanen kurmi duk wanda suka kai kansa sai Allah ya musu azaba yawmin julla inna kana azaba yawmin azim to su duniya za mu shiga kisar su ya rasulullahi wato kisoci guda bakwai kenan an an kisa ta musu guda shida yanzu za mu shiga kisa ta bakwai kuma kowace tana dauke da abubuwa iri iri na kayan kirna na kayan wa'azantuwa tun da kisar annabi Musa da Haruna da Fir'aunan su har kawo aka shiga kisar karshen su aka kawo kisar annabi Ibrahimu sannan aka yi kisar annabi Nuhu aka shiga kisar annabi Hudu aka shiga kisar annabi Salihu yanzu an shiga kisar annabi Lutu an fito za a shiga kisar annabi Shu'aib kenan ta karshe kada ba asabu da kasar mursalina asabu laika mutanen aika sun kazzaban mursalina sun kayyata manzanni tun da suka sun kayyata annabi shu'aibu ya kala musu aibun ala tattaqun Allah bai faɗi a kowa anan ba don ba dan garin bane shi madiyana ne garin su amma kan zai aiki ne a garin ashabu laika din ya ce idan da aikin Allah saboda haka Allah bai ce ya kala a kowa shu'aibun ba wato da madiyana ne ake ila wannan akamu shu'aiban wa arsalna ila madiyana akamu shu'aiban a cikin suratul a'raf kenan nan shi ba dan uwansu bane كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون كما يد سورة من ذنبي سكا فدا دي أجيري فيما هكا يفدا ني ما أيكن الله ني زوا غريكو أمن تكي وند بزي رجي أيكا بزي كارا بزي كنجا با فاتقوا الله كجي دورم الله ku ji abin da na faɗa muku daga Allah nake muku magana wa adi'uni ku yi da'a ku yi biyayya ku saurari abin da zan faɗa domin in ba su bi ba su masa da'a ba ba yadda za su bi umarnin Allah din saboda kowane manzon Allah dole ne ma azalla min rasulin illa li ba'dillah kowane manzon Allah ya aiko ne dole don dole a yi masa biyayya to in ba masa biyayya ba yau za a ji maganar da ya faɗa a yarda da shi in ba in ba a masa biyayya saboda haka fattakullahu fi tsoron Allah wa ati'uni ku yi biyayya ku ji abin da zan faɗa muku daga Allah وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين إذا تولى أيكا ولا ذات زمن سببin tsiranku daga azaba ta har abada wanda za ta zama sababin shiganku aljanna na har abada har wannan gagarumin alheri mai yawa da na zo muku da shi wanda zai raba ku da azaba har abada ya sa ku cikin nima har abada ba na zan ku bani komi Allah da aiko shi zai saka ni na dana yana wurin rabbar alamin da ubangiji talikai
أو قل كيل awful kaila ولا تكونوا من المخسرين wala takunu min al-muqsirin to shi ko wahalarsa da mutanensa azzalumai ne da fashi da makari da tauye mudu da bata fiteli wata zalunci shi ne mutanen suka fi bayan girman kai din sai zalunci kowanne kowanne daga cikin waɗannan mutane akwai girman kai cikin mutanen su musamman fir'auna da mutanensa haka na da mutanensa haka adama su man ashaddu min naqu watan haka kuma samudawa wawaye dabbobi wanda ba su da wani abin rubutawa wanda suka rike mutanen annabi Yusuf akwai girman kai amma sun fi tsaci ta wajen muguwar sha'awa mutanen annabi Shu'aibu akwai kafirci akwai girman kai amma sun fi tsaci ta wajen zaluntar mutane ah, sabo- saboda wai ka suna suna yin fashi da makami ta kudin alkul sa shi iduna wata kuduna sai da mana da kasar gona wajen suna suna tsare hanya suna yin fashi da makami suna yin mugun abu mugun abu na yin zalunci da mutane to abin da suka sun kware da shi kenan to duk wannan abubuwa ubangiji yana kawo su ne saboda mu musulmi da ban annabi sallallahu alaihi wasallam mu ne san halayen da kafirai suke yi ga sunan iri iri babban su dai girman kai da rena bayin Allah an nuna ka wata ba aka dalzalun girman kai da rena bayin Allah da kin yarda da abin da malamai suke faɗi magadan annabawa sawa'un alaina aw as'amran da kuma wa'idina sai ka ji mutum ya ce ai ni ai in za ka hura turmi ya kumbura to ka ni wa'adin canja matsayina in dai zaka hura tuni ya kumbura to kai min wa'azi canja matsayina ba zan canja matsayina don magana ta ba to shi ya gaji waɗancan kenan sawa'un alaina aw aka amna kuma wa'izina duk ɗaya ne ko kai wa'azi ko kai wa'azi ba zan canja matsayin mu ba to wata rana za ta za ta zama sawa'un alaina a jami'a amsa barna wa nan mahiti za ta shiga azaba kuma ko kai ko kai karati ko kai ta jini duk ɗaya ne azaba ba za ta rabu da kai ba to da haka mutane ana mana wa'azi ne da waɗannan ayoyi ba ana karantawa ne don a ji labaran mutan da bane mu ake wa wa'azi shi annabi ana yi masa tasliya ne wato ana kwantar da hankali da ne hakuri abin da yake samun sa dinnan ya samu annabawa yan uwansa mutan da har biyar mu kuma ana yi mana wa'azi da halayen da suka yi da halayen da suka yi da ƙarshe an halakar da su wanda suka yarda kuwa an tsayar da su to tunda muka ce mu musulmi mun yarda to kar mu rika dauko aron halayen waɗancan shi musulmi ba zai je wuta ba ba yi zai je wuta ba amma yana da wani abokinsa kawuri wanda suna haɗuwa su yi wasu abubuwa na halayen kafirci amma shi musulmi ne ka ga in kai bako abokin ka in zai tafi za ka yi rakiya ko to musulmi zai raka kafiri kenan cikin wuta amma zai dawo ha ba ba ayyuka da musulmi ba amma in hada hali da kafirai yana yin abin da suke yi su zina ne su neman mata ne su liwaɗi ne su sata fashi da makani ni abu abba ba halayen musulmi bane a'a inna la ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi wa yadhkuru Allah fi sai da mutum ya kuskura ya dauki halayen da ba musulmi yana yi tare da abokansa kafirai shi ba kafiri wani shi musulmi ne amma su kafirai ba za a bari su raka shi ba zuwa aljanna a'a kamar yadda dai idan mutum babban mutum ne zai shiga fadan gwamnati ko zai shiga fadan gwamna sai ya tsere da wasu mutane sai a duba takardar da ke wuce kofar gidan sai ce mu abin da aka rubuta mana suna wani da wani waɗannan fa sai aika da mutu za su shiga ba shiga ba yi ko da kafirai ko su daga musulmi abokin su ba za su samu shiga aljanna ba amma shi musulmi tun da yake wurin banza ne shi ma yana da magana don wuta to zai raka zarfin tare amma ba zai dawo ba to me zai hana ya rabu da wannan miyagun halaye tun daga duniya tun da ba halayen sa bane balle mu shi musulmi Allah ya ba shi karfi Allah ya ba mutum wani karfi guda biyu masu ban mamakin gaske ɗaya karfi shi ne tuba ɗaya karfi shi ne niyya mutum ba zai shiga jiya ya gyara aikin sa da ya bata jiya bai iko ya riga ya wuto jiya balle fa bara balle bara wancan balle tun da ya balaga amma sai Allah ya ba shi ƙarfi Allah duk abin da mai manka na sabo Allah Allah na tuba ka yare ni astaghfirullah astaghfirullah shi ka nake shi ka nake kana yare wannan ƙarfi zai koma har tun da ka balaga tun da ka balaga sai Allah ya ce ya yare sai da inda haƙoƙin mutane to ka ji da su amma ina wani na yare sunan kuma kai salatin annabi kai ta kai ibadu saboda in an je an yi baras in an zo sun kara an biya su ka samu saura wannan karfi kenan saboda haka ake yawan istighfari astaghfirullah astaghfirullah annabin da baya sabon Allah ba sai da aka koya masa rika yi don mu mu koya tun da aka gani bibi wata wurin kan tawaba wata wurin to kaga wannan karfi musulmi kawai Allah ya bashi karfin komawa ba ya aikin da ya bata da tuba Allah na tuba ka yabe ni Allah na tuba ka yabe ni sai annabi ya shada ta atta'i min zambi kamar na zamba lahu duk wanda ya tuba gaban Allah ke ya tuba Allah Allah ya mai don bai tuba laifi ba to kuma akwai wani karfi mutum ba zai shiga gobe yayi aiki ba balle zai shiga baki yayi aiki ba zai shiga baki wata yayi aiki a bai kai lokacin ba me zai je mata aiki a wurin shi ko kyakkyawan niyya niyyatul mu'mini khairun min amali niyyatul mu'mini afdalu min amali saboda haka ka cewa Allah na yi niyya ba dan sake ka fara ba shi kenan kana kulle da wannan niyya idan sako ya zo ka yi sai dama sai ba dai bane to ga tuba ya ina aje astaghfirullah in sako ya zo ka yi dama ga tuba ya ina astaghfirullah to haka za a yi sai ga karfi wanda zai gyara maka baya shine tuba ga karfi wanda zai gyara maka gaba shine niyya ita niyyar nan إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نية أبلغ من عمله kyakkyawan aiki shi zai shigar da mutum aljanna abai da iko rike mutum har abada domin a lissafe yake tun da yake lada ne ko mun san dai in ka riga gaba da advance na kuɗin haya in kuɗin ya ƙare ya za a yi sai waje kama aljanna da yake mutum kowane mutum bai da niyyar barin mutum har abada ba haka niyyar mutum ba yanzu mutum ko zai shiga niyyar nawa ina niyyar barin mutum niyyar zuwa ya kulle kenan ya har abada ko sai ya shiga aljanna wannan niyyar ce aiki ya shigar da shi aljanna niyyar ta ke har abada ko wanda ya musulunta bai taɓa sallah ba misali wani sahabi kafiri ne lokacin ya zo ya musulunta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah bai yi balle sallah sai ka je ka fara yaki wuce a kashe shi annabi yace abila qalilan wa ujra kathira yau ga mamaki wani mutum ya aiki kadan ya yi ya zama da ba iyaka ka ko sallah bai yi ba yanzu ne ya musulunta aka tafi yaki ne kamar lokacin sallah ya mutu shi ke nan shi ganin haraba kenan ba ba wanda ya dawo da shi ba wanda ya ce ai baka yi sallah ba baka yi zakka ba baka yi za'a niyyar ta ai ya shiga wajen kenan haraba da ko ya shiga jinna ko kenan haraba da kan yi wasa da wannan karfi guda biyu da Allah ya bamu tuba mai gyaran baya niyya mai gyaran gaba wa ma azalu mawalin najir in najir illa ala rabbil alamin aw bi khairin wala takunu lil muqsirin ku tuka mudu kada ku zama masu tuba cikin mutane wai mutum mutafihin azaba ta tabbata ga mutanen da suke yin ya ya fashe idan za su auna wa kansu ne za ka ga mudu su tuka in sun zo aunarwa sai su ce da turaren mudu ya fita wa mutane da duk mai yin haka to azaba ta tabbata gare shi in ba ya tuba ba a hulkar da aka kai wa junubi ustadi mutane haka kuma wajen awon sikeli kada mutum ya bada awon sikeli ya baki lafiya nau wadansu in suna auna kan kara gwiwar jikin kayan mutane sai ya zama nauyin ya hau kan gwiwa bai fito a cikin lambar sikeli ba to duk wannan an haramta azaba ta tabbata ga mutane suke zalunta mutane ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأتوا إلى المفسدين ولا تبخسوا الناس كذا كذا يا مدار أشياءهم كايرهم ولا تأتوا إلى المفسدين كذا هم ما سبنا أبايا كذا ولا تقولون كل فراء فوق دورة وتبدون أن سبيل منا من تقول أيضا كذا كل هيك كذا هنيا كذا مدار فشي كوكما manna a cikin gari wato irin abubuwan da suke faruwa yanzu din nan in an yi har kaɗan sai ga mutane suna kona kantunan mutane suna kona gidajen mutane suna kona masallatai mutane suna kona sokin mutane suna kona dukiyar mutane Allah ya haramta wannan manna ne a bayan ƙasa Allah ya haramta wannan duk musulmi bai kamata ya ci wannan abu sana'ar sa bane dan kawai baka san mutum wani jiki ya tashi ko kona masa kantin sa ko kona masa sokin sa ko kona masa masallacin da in ba musulmi bane to duk wannan Allah ya haramta wannan bala'i wanda ake cikin da yanzu a nan musamman a Najeriya da har gidi ya daga ana kona gidajen mutane ana kona kantinan su ana kona masallatayen su ana kona sokin su duk wannan haramun ne Allah bai yarda da wannan banna ne a bayan kasa ma ka da musulmi واتقوا الذين خلقكم واتقوا الذي خلقكم والجبلة والجبلة الأولين الأولين كل دورهم ألا أبين كما للشمس واللي أنا كنت أعرف أنها فرقوا عن كده قالوا إنما أنتم المسخرين
قالوا إنما أنتم مسخرين وما أنتم لا تدرون إلا وإن من ربنا مساكين يرجع يا جاهل أنا أعرف أنك تعرف أنك تعرف أنك تعرف أنك تعرف أنك تعرف أنك تعرف wato sallar da kake yi da kuma da kada hankali kike nuna maka cewa ba abin da kake yi a cikin tsarin dukiyar mu sai mu yi magana kan hannu sannu mai hankali
وما ظننا أن نظنك لمن الكاذبين
suka ce a suka ce ya bar gawa masa irin waɗannan maganganu shi ba manzon Allah bane su a wurin su shi mutum ne kamar kowa shi ba manzo bane abinda suke da so ma dai Allah yake yi suka ce a kalmar da suwar mun ka bi a masu jin manta suke da nufin ganin kaza ai wannan a wannan ganin kareshi na aure da kullun na cikin kashi na dan dai zan kore ka ka kai da mutane ku bar garin nan ko kuma ku tuba ku dawo kan wanda Allah yake ciki
ba ma ba ma tare da na na ko kafin ma ta kudi wai na lalle kina da iba walau ran walau ran tare da ma ba tare da yaji ba za mu saurari magana ka ba ba mu fahimci wannan maganganun za mu kore ka daga da mutanen ka sai dai in kun tura kuke za ku dawo kan halin da muke ciki irin na da Allah dan ba ya da wani ba wannan za ka rika ya ba kai ke ba ka yi bayani wai Allah irin na masu al-Islam da tsoron Allah da irin na al-Iman da tsoron Allah irin na al-Insan yana so ka kara maka bayani a wannan wato tsoron Allah hawa uku ne ma'ana tsoron Allah shi ne bin umarnin Allah to mutan farko in an ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane gabaki daya in an ce ko budu rabbakum ko ittaqu rabbakum to zaka ji da karshe ce wata kun naran da ke hidda ni kafiri ku ji tsoron wuta ku ji tsoron wuta wato sai su ji tsoron wuta su bar tsafi wato tsoron Allah su tsoron wuta abin da za su bari su tsafi wato su ne wanda ake ce musu fala tas'alulillahi andadan to in an wuce makamul islam waɗannan da tsoron wuta zai sa su bar tsafi su bauta wa Allah iya ta tsoron Allah su kenan in su zamu mene kuwa wato sai a ce musu faman kana jin ƙara rabbi fali amal amalan salihan wala jirgi ibadatu rabbi ahadan ba andadan ba to kar ka hada Allah da kowa ha tunda kai musulmi ba ki maka arin sai an karbi da komai ka kama Allah na madaka cewa ta karbi da kowa ka kama Allah shi ko na farko ka rabu da dodo ka kama Allah na farko rabu da dodo ka kama Allah shine tsoron Allah sa nashi da malamu da malamu malamu Allah saka shi malamu da alheri ta zauna lafiya masu neman addu'a wurin Allah ya bukatun su a wurin suke neman Allah ya ba su ji tsoro Allah ya kiyaye su Allah ba mu lafiya da zaman lafiyar hankali ya mahir duniya da lafiya kyan sarjiya Allah kana sunna rahman rahim إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمير والخاتم لما سبق هذه الأسرار كانت تسمع على آله حتى قدر من الدار عظيم اللهم دمر الأعداء اللهم دمر الأعداء اللهم دمر الأعداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله فأوجس في نفسه موهبة فيه ومنها تقف إنك أنت لا عليم وألقنا في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفيه الساحر هم فئته فأوتي سارة في الجبل آمنا بربنا من أمر فيه قال آمنتم له قبل أن آذى لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم خلافا ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقي أولم نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا يغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير العابقين إلا أن ربه مجرما فإن له جهنم يعمل فيها ولا يحيي ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولين جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكي ولقد أوحينا إلى موسى مثل العباد فضل له طريقا في دار يبسا لا تخاف دركا ولا تخشي فأتبعه فرعون بجنوده فغشيهم الهم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدي يا بني إسرائيل فظلمناكم من أبيكم ووعدناكم جانب الطول المنع ونزلنا عليكم المن والسلوي كلوا طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فإن عليكم غضبي ومن يولي عليه غضبي فقد هوي وإن يطهر من قد آمن وعمل صالحا ثم اهتدي وما أعجبك عن قومك عن فيه قال هم أولاء على آثاري وعليت إليك ربي لترضي قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع عن سين قومي غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أتطوال عليكم العار أم أردتم أن يمل عليكم غضب من ربكم فخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هم إلا أولارا من زينة القوم فتضعفناها فكذلك ألقى السامري فأخذ لهم عجلا فلم يخوقها فقالوا هذا إلهكم وإله فيه فنسيه رأينا لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إن ما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نقرأ عليه عاجزين حتى يرجع إلينا موسي قال هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يطمئن لا تأكل بذمتي ولا براسية إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب